نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان متى يوم 20 da nawa ne yau 22 ko 23 ne ko? 23 ba ne ko anya? To, 22 ga watan safar shekara 1448 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Shi ne kuma ya dace da biyar ga watan takwas shekara 2026 shekarar miladiyya. yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na al'arba'un nawawiyya wanda ke bibiyar sharhin da Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin ya rubuta idan uwa ba su manta ba har yanzu dai muna cikin hadisi ne a cikin littafin hadisin da aka fi sani da hadifu Jibril alaihi salam hadisin da mala'ika jibril ya zo zan annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mutum ba wanda ba a sani ba ya masa wasu tambayoyi mun karanta a ɓangare na farko na cikin hadisin shine rukunan musulunci guda biyar mun fara karatu a cikin rukunan imani cikin rukunan imani kuma mun tsaya a gaba ta farko shine an tu'mina billah malam ya ce lallai imani da Allah ya ƙunshi wasu gabbai guda hudu masu mahimmanci wanda imaninka da Allah ba zai cika ba sai ka tabbatar da waɗannan gabbai guda hudu gaba ɗaya na farko shine imani da samuwar Allah maɗaukakin sarki na biyu shine imani da rububiyar Allah subhanahu wata'ala lallai ne mutum yayi ya yi itikadi a zuciyarsa cewa Allah maɗaukakin sarki shine ar-rabb mai halitta mai reno kuma mai mallakar abin da ya halitta din sannan kuma shi yake jijjuya al'amuran halittunsa gaba ɗaya subhanahu wata'ala abu na uku shine imani da uluhiyar Allah maɗaukakin sarki dole ne kafin imanin ka ya cika sai ka yarda ba wanda ya cancanta a bautata masa a mai da bauta zuwa gare shi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan guda ukun su muka ambata yau kuma za mu tashi kan na hudun insha Allah ta'ala. Balaci Rabi'u na hudu, an tu'umina bil asma'i was sifati alal wajihi la'iƙi bihi min gairi tahrifin wala ta'qilin wala takyifin wala tamfilin فمن حرف آيات الصفات أو أحاديث الصفات فإنه لم يحقق الإيمان بالله ما ليتي daga cikin al'amari na hudu da dole sai ka yi imani da shi sannan imaninka da Allah zai cika shine imani da sunayen Allah da kuma sufofinsa mala yace alal wajhi la'iq a bisa siffar da ta dace bihi da shi Allah maɗaukakin sarki dole ne ka yarda dole ka amince dole kuma ka ƙudurce a cikin zuciyarka Allah maɗaukakin sarki yana da wasu sunaye mafiya kyawu yana da siffofi mafiya cika sunayen Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya san adadinsu ba wanda ya san guda nawa ne shi kaɗai ya san guda nawa ne adadin sunayensa illa iyakaci subhanahu wata'ala ya ga dama ya tsinkayar da mu wasu daga ciki ne daga ciki akwai guda 99 da annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya ce wanda duk ya kiyaye su zai shiga aljanna annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya ce inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljanna lalle Allah madaukakin sarki yana da wasu sunaye guda 99 yace mi'atun illa wahida dari babu daya annabi yace man ahsaha wanda ya kiyaye su ba a ce wanda ya haddace ba ina fata fahimta yan uwa ba wanda ya haddace ba dan wai ba zo ake kaje ba so ake kaje ka samu takarda ka zauna kai ta Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim ba haka ake nufi ba ka kiyaye su kowanne da ma'anar da ta kunsa sai ka roki Allah da su shi ake nufi annabi ya ce da khalil janna to amma akwai wasu sunaye na Allah madaukakin sarki kuma sunayen Allah ne amma Allah bai tsinkayar da annabi su ba shi sa ba san su ba daga cikin addu'ar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika أو استعثرت به في علم الغيب عندك annabi sai da aminci tsara tabbata a gare shi ce ya ubangiji ina roƙanka da sunayenka waɗanda naka ne shine bi kulli ismin huwa laka da duk wani suna da yake naka ne sammaita bihi nafsaka da ka ambaci kanka da su ya Allah au anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da su a cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin bayinka daga cikin halittarka kamar sunayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya sanar da shi shi kuma ya sanar da mu to daga cikin addu'ar sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace awis ta'afarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak ko sunan da kake banci kanka ilimin gaibu wanda baka sanar da kowa shi ba kaga ashe akwai sunan da Allah madaukakin sarki ya ke banci kansa ne kadai da shi ba wanda ya sani ni ban sani ba kai baka sani ba malami na bai sani ba malamin ka bai sani ba hatta mai dungurungun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki bai sanar da shi ba to dole ne kai imani Allah madaukakin sarki yana da waɗannan sunayen a jumlace a dunkule dole ka yadda sannan kuma ka yadda da su tafsilan wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sanar da mu to waɗannan sunaye na Allah madaukakin sarki da siffofinsa mutum zai imani da su ne sai malai ce min ghairi tahrifin ba tare da ka juya ma'anarsu ba at-tahrifu shine juya ma'anar abu Allah madaukakin sarki ya faɗi wani lafazi sai mutum ya canza ma'anar ya kawo abin da yake gani ya dace da kwakwalwarsa za mu zo mu ji misali insha Allah ta'ala to ba a canza sunan Allah idan Allah madaukakin sarki ya kawo suna ya ce sunansa ne ko siffa ya ce siffarsa ce to Allah madaukakin sarki ya fi ka ya fi ni sanin kansa da kansa tunda Allah ya ce ni ne ni ne kaza ya faɗi wata siffa ko suna to ka bar wa Allah madaukakin sarki wannan suna da ya ambata wa kansa ko siffa da ya ambata wa kansa kada mutum ya ce ba haka ake nufi ba wani abin ake nufi shine tahrifi wannan aikin yahudawa ne da Allah madaukakin sarki ya ta zargin su da shi a cikin alqur'ani yuharrifuna alkalima amma wadi'i suna caccanza zantittika daga inda Allah madaukakin sarki ajiye su ya saukar da su saboda ka taharifi aikin yahudawa ne daga cikin taharifi kaga Allah madaukakin sarki ce yahudawa su shiga garin baitul maqdis suna cewa hittatun hittatun me hittatun ai Allah gafarta mana zanuban mu Allah kankare mana zanuban mu su kuma sai suka canza sai suka cewa hintatun hintatun alkama alkama be yahude kenan kaga taharifi kenan Allah ya ce hitta su kuma sun ce me hinta to wannan na ɗaya daga cikin taharifi to duk suna ko siffa da Allah ya ambata wa kansa lallai ne ni da kai mu yadda sunan Allah ne siffarsa ce wala ta'tilin kada kuma kai ta'tili me ta'tili shine korewa akwai waɗanda su kuma irin tasu bid'ar shine duk wata siffa da sunan Allah sun kore su suka ce Allah ba shi da siffa ko ɗaya su ne mu'tazila su al-mu'tazila daga cikin matsalar su dukkanin siffofin Allah maɗaukakin sarki da Allah ya siffanta kansa da su duk sun kore su suka ce Allah ba shi da siffa ko ɗaya me dalilin su suka ce idan ka siffanta Allah maɗaukakin sarki da waɗannan siffofi to za ka ga kamar yana kamanceceniya da mutum ne sau da ka sai ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba shi da hannu Allah ba shi da kaza duk wani abin da Allah shi da kansa ya ce yana da sai sai Allah ba shi da shi wai saboda me saboda mutum ma yana ji mutum ma yana gani mutum yana kaza duk sai suka kaurewa Allah mu sarki ta'ili kenan suna kace musu al-mu'attila al-mu'attilatu masu korewa Allah madaukakin sarki siffofinsa waɗannan su ma sun bata sun shiga layin batattu Allah madaukakin sarki mana tsari da su malai ce wala takyifin hakanan zaka yi imani da siffofin Allah da sunayensa wala takyifin ba tare da ka ce ya yake ba ya siffar Allah take a'a kai imani da ita saboda yadda take ba zai amfana da kai komai ba me dalili saboda siffar Allah ba irin talitinsa bace gaba daya babu wata siffa daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki ko da kaji suna yayi iri daya to kai sauri kwakwalwarka ta marmaza ta ga maka cewa ba irin na Allah madaukakin sarki bane misali Allah subhanahu wataala ya ce wa huwas samiul alim ko shi Allah maɗaukakin sarki as-sami'u ne da Hausa mai as-sami'u ba mai ji ba kenan mai al-alimu ba mai ba mai ilimi ba kenan to yanzu kai a matsayinka na mutum kana da ilimi ko baka da shi duk mutumin da aka ce masa jahili sai sai dai sai dai araba ku da shi kawai ka kalli mutum ka ce masa jahili kaga sai dai araba to haka kai kai ma ka san kuma kana ji to amma jinka irin na Allah ne ba irin na Allah bane ilimin ka irin na Allah ne ina ko kusa to yadda jinka da iliminka ba irin na Allah bane duk wata siffa da kaji an jingina wa Allah madaukakin sarki haka zaka dauke ta Allah yana da ita amma ba irin taka bace to shi yasa ba a cewa ba a yin takyifi a ce to yaya yake wannan sako ne ba a yi haka nan wala tamthilin ba a misaltawa kuma eh ba a misaltawa a ce Allah wata wata sura ce ko wani jiki ne ba a yi akwai waɗanda su kuma suka bata a wannan bangare suna ke ce musu al-mushabbiha al-mushabbihatu su suna kamanta Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki mana tsari da su har suna cewa Allah wani jiki ne dogo mai kaza kwaya na suka taba gani a to ba su kaga mata zaka siffanta shi ba babu yadda za a yi baka ga abu baka siffanta shi yanzu misali yanzu misali idan na ce ya ya garin Madina yake Madinan manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi da ni da wanda bamu je ba ya za mu iya suranta ta ba zai yi ba amma yanzu misali wanda ya je koma zai ce ayin ka shiga ta shari'i kaza za ka fita ta shari'i kaza ba haka bane akwai hotel a bangare kaza a waje kaza saboda yana ganin abin akwalwarsa ya taba zuwa to ta ya za a yi baka ga baka siffanta shi to su ma waɗannan wata firka ce balla batacciya da take kokarin siffanta Allah madaukakin sarki su ake cewa al-mushabbiha to malai ce kai imani da siffofin Allah da sunayensa ba tare da ka misalta shi ba mala ce faman harrafa ayati sifati wanda duk yayi kokarin tarifi ya juya ma'anar ayoyin siffofi da suka zo a cikin alqur'ani aw ahadithas sifati ko ya juya hadisan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suka zo suke bayani game da siffofin Allah madaukakin sarki mala ce to fa innahu kaga wannan lam yuhaqqiqil iman billah ko shakka babu wannan bai tabbatar da hakikanin imani da Allah ba imaninsa da Allah akwai tawaya imaninsa da Allah akwai gibi akwai tasgaro duk wanda zai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka ambata ko ya kore ko ya juya ma'ana ko ya kaifanta ko ya misalta to wannan kai tsaye bai tabbatar da hakikanin imani da Allah ba kun ga abubuwa guda hudu malam ya faɗa to dole sai ka yarda da su duka sannan imaninka da Allah ya cika ka yadda akwai Allah samuwar Allah kun san akwai wanda su ba su ma yadda akwai Allah ba yan ba Allah irin atheist din nan su ba su ba su yadda ma akwai Allah ba ka yarda Allah rabbu ne ka yarda Allah ilahu ne sannan ka yarda Allah yana da sunaye da sifofi to a lokacin sai ka sai ka tabbata haƙiƙanin mai imani an tu'mina billahi sai ya tabbata akan ka dan uwa an fahimta mala yace qala qaumun wasu mutane suka ce arrahmanu alal arshi sawa zai ba mu irin misalai na wasu mutane da suke kokarin canza wata siffa ko sunan Allah da ya kawo su sai su canza daga kwallonsu saboda wani tunani irin nasu to malam zai kawo mana misalan su wasu mutane da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafin sa mai tsarki ce arrahmanu ubangiji mai rahama alal arshi istawa ya daidaita akan al'arshinsa kun ga lafazin istiwa abin da yake nufi a Hausa shine daidaito daidaito to Allah madaukakin sarki ce Allah ya daidaita akan al'arshinsa lafazin daidaitan Allah maɗaukakin sarki akan al'arshi Allah maɗaukakin sarki ya maimaita shi kusan surori guda shida a cikin al'ur'ani istawa alal arshi sun mastawa alal arshi fastawa Allah maɗaukakin sarki ya maimaita shi kusan sau shida a cikin al'ur'ani wannan zai nuna maka cewa abu ne da ke tabbatacce Allah maɗaukakin sarki ya daidaita a cikin al'ur'ani to su da aka ce musu Allah ya daidaita sai suka ce to ai idan ka ce Allah ya daidaita kamar ka kwatanta shi da mutane don mutane ne suke daidaita za a ce wani ya daidaita akan kujera ya daidaita akan gado ya daidaita akan babur ɗinsa ko a cikin mota da sauransu to tunda ka ce Allah ya tunda ka ce wani ya daidaita kada ka kamanta Allah da irin wannan sunfa to kun ga sai ku tuna da abin da muka faɗa ɗazu ko sai muka ce duk wata siffa da ka kaman da aka ce Allah yana da ita to kai tsaye o lokacin ga maka ba irin tawace ce ba ba irin talittinsa bace ina fata an fahimta to su abin da suka kasa fahimta kenan da aka ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi sai suka ce ai istaula abinda ake nufi da istawa istaula wai Allah mamaya yi shine istaula kamar Allah ya mamaye al'arshi ne an fahimta wai me yasa suka yi wannan tawilin wai kada su kamanta Allah madaukakin sarki da mai da mutane to amma lafazin istaula din shi kansa mamaya dan adam baya mamaya wuri ne ba akwai yan mamaya ba ba dan adam ba yana yi kenan to kaga dai an fado daga rijiya daga sama ne an zarce rijiya eh ka tsaya kawai a fassarar da Allah madaukakin sarki yayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fassara mana shikenan mutum ya tsira ma anna ma'ana istawa shar'an wa lughatan malai ce tare da cewa ma'anar istawa a harshen larabci da kuma shari'a duka abin da take nufi shine ala wartafa'a ala Allah madaukakin sarki ya daukaka ya dagu alal arshi akan al'arshinsa wacce irin ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki yayi wanne irin daidaito Allah maɗaukakin sarki yayi ni ban sani ba tunda ban taɓa gani ba kai ma baka sani ba tunda baka taɓa gani ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Allah ke masa wahayi Allah bai gaya masa ya ce ga yadda ni daidaita ba shi sa bai gaya mana ba ina fatan fahimta to shikenan ka huta Allah ya daidaita akan al'arshi ka fassara shi aka ya daidaita ban sani ba me yasa baka sani ba saboda Allah bai faɗa ba ba shi kenan ba shi ya daidaita ya san yadda ya daidaita Allah madaukakin sarki bai so ya sanar da kai ba inda ya so ya sanar da kai kamar yadda ya sanar da kai sauran abubuwa sai ya sanar da kai ina fata an fahimta amma kada mutum ya ce ai ba istiwa'i ake nufi ba ba daidaito ake nufi ba saboda za a yi kamance siniya da mutum wannan kuskure ne ba hanyar magabata ba ce malai ce lakinnahu uluwun khasun sai dai daidaiton Allah madaukakin sarki daidaito ne keɓantacce ba irin na halittunsa ba laisal ulul am ala jami'il makhluqat ba gamamman daidaito bane irin na sauran halittu kamar yadda na faɗa yanzu zama na akan kujerar na aina daidaita akan ta ko to in aka ce daidaiton Allah ba irin sa bane kada ka kawo wannan kwata kwata kwata kwata me dalili saboda laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah madaukakin sarki ce laisa kamithlihi shay'un ba wani abu kaf da yake kama da Allah da yake irin Allah babu shi a sama ko a ƙasa a tsandauri ko a cikin ruwa a cikin mutane ko a cikin aljanu tsirrai ko dabbobi ba wani abu da yake irin Allah Allah shi kadai ne daya daya daya daya walam yakul lahu kufuwan ahad to amma bayan Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un sai kuma ya ce huwa samiul basir Allah ya ce babu abin da yake kama da shi kuma sai ya tabbatar da Allah madaukakin sarki fa yana ji kuma yana gani yanzu kaga sai ka ce a'a to ai ni ma ina ji ina gani to sai ka tuno laisa kamithlihi shay'un ina ji amma ba irin na Allah ba ina gani ba irin ganin Allah ba da Allah ka tsira ko baka tsira ba shikenan ka tabbatar da abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kansa amma duk wani abin da zaka tsaya kana yi to falsafa ce da kuma kokarin fita daga shari'a da kore abin da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar sai ai ba ji ake nufi ba ba gani ake nufi kamar mu'tazila kamar yadda na gaya muku su duk siffofin Allah sun kore su kawai sun faɗe ba su yadda da ita a sha'ira ne suka tabbatar da wasu daga ciki a sha'ira irin su alƙidamu alwujudu irin wanda suke cikin ƙawa'idi ne wanda ya karanta ƙawa'idi wal qidam wal wujud wal menene wal baqa'u ko mutakallimul menene su wasu sifofi ne guda bakwai suka zaba su suka su suka abin nan dinsu salbiya nafsiya salbiya da ma'ani da ma'anawiya wanda ya karanta qawaidi zai san su aiko to wannan duk ba tauhidin manzon Allah bane sira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shine tauhidin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam mala ya ce fahaban lazi fassara istawa bi istaula mala ce kaga wanda ya fassara istawa ya daidaita bi istaula da ya mamaya lam yu haƙiƙin imana billahi kaga wannan ko kaɗan bai tabbatar da haƙiƙanin imani da Allah ba ya kuskure a nan wajen li'annahu nafa sifatan athbataha Allahu li nafsi saboda ya kore wata siffa da Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kansa da kansa walwajibu ithbatu sifat mala yace abin da yake wajibi shine ka tabbatarwa da Allah madaukakin sarki siffofin da ya tabbatarwa kansa ɗan uwa dan ƙarin bayani game da wannan siffa ta istiwa daidaito Allah madaukakin sarki shi da kansa ya bayyana cewa ya daidaita akan al'arshi saboda ka duk abin da aka faɗa koma bayan wannan kuskure ne akwai masu cewa Allah madaukakin sarki baya ko ina in ka ce ina Allah ki ce Allah baya ko ina baya wa Allah makani to wannan saban Allah ne in ka ce baya wa Allah makani wannan saban Allah ne su ce Allah baya sama baya ƙasa baya hagu baya dama baya gabas baya kudu baya arewa baya yamma baya ciki baya rabe baya haɗe baya rabe shi ne wanda malami ke cewa an kana neman ma'anar babu wannan kenan in aka ce ka kawo ma'anar babu ka faɗi wannan da Allah mai ka rage ta cika ta baya sama baya ƙasa kuma baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya baya baya baya ciki baya waje baya hada baya rabe ina yake kenan to wannan aqida ce aqida ce ta a sha'ira su suke cewa ba a yi wa Allah makani akwai masu cewa Allah yana ko'ina Allahu fi kulli makani wannan maƙi da saɓan Allah ce Allah baya ko'ina Allah ya daidaita akan al'arshinsa amma ilminsa yana ko'ina wannan ya fi cika Allah maɗaukakin sarki ya daidaita akan al'arshinsa amma abin da ke faruwa a can ƙasan ƙasan bakwai da can cikin ruwa Allah maɗaukakin sarki ya sani kuma yana sane da shi wanda bai fi cika ba ya fi cika amma ka ce yanzu Allah yana ko'ina to wannan raina Allah ne duk inda yake da ƙazanta da inda yake bola da shara kana nufa da Allah yana can ba kaga wannan ba daidai ba ne Allah annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin hadisin muslim hadisin muawiya ibn al-hakam as-sulami wani sahabi ne yana kiwon dabbobi akwai wata baiwarsa da take tafiyar masa da dabbobinsa kiwon dabbobi wata rana tana kiwon dabbobi sai ya kasance kyarkeci ya fito sai ya ɗauke ɗaya daga cikin dabbobinta dabbobin ma'auya da ta dawo gida ta bashi labari sai ya fusata sai ya mare ta to nan marin da ya mata kuma sai ya dawo daga ba sai ya nadama sai ya ji babu daɗi sai ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ki neman shawara ce ya rasulullah ina da baiwa ta fita da dabbobi na kyarkeci ya dauke daya na mare ta amma naji babu dadi ya rasulullah ina so na yanta ta me ya shawararka sai annabi ya ce kamun ka yanta ta kawo ta ai mata jarabawa sai an tabbatar ta san Allah tukuna za a yanta ta saboda haka ma'auya zai zo da wannan baiwar da ta zo farkon tambayar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe mace ya ce aina Allah ke yarinya ina Allah yake sai ta ce fis sama'i yana sama ta ce man ana annabi ya ce mata man ana ni kuma waye ni ta ce anta rasulullahi kai ne banzan Allah sai annabi ya marmaza ya juye kalli uban gidanta ma'auya sai ce atiqaha fa innaha mu'mina isauri ka yanta ta wannan mu'mina ce ta san Allah yanta ta mu'mina ce ta san Allah saboda haka idan aka tambaye ka Allah yana ina sai ka ce Allah ya daidaita ya daidaita akan al'arshin sama ana nifa yana cikin sama ba a'a in aka ce fis samai ay ala samai saman samai saboda al'arshi yana saman sammai ne in ka wuce sammai guda bakwai dan uwa mai albarka abin da yake saman sammai guda bakwai sai kursiyu wasi a kursiyuhu as-samawati wal ard kursiyun Allah madaukakin sarki ita kadai girmanta zaka dunkule duniya gaba daya ka dunkule sammai guda bakwai idan ka jefa a cikin kursiyu kamar ka samu kwandala ce ka jefa a cikin wani katon fili haka kursiyu yake haka annabi ya ambata to a saman kursiyu kuma ruwa ne ruwa ne wanda babu wanda babu wanda ya kirkire shi sai Allah maka sarki wa kana arshuhu alal ma'i to saman ruwan kuma al'arshin Allah ne Allah kuma ya daidaita akan al'arshin sa babu wani abin da yake saman Allah ɗan uwan fahimta da kyau saboda ka Allah madaukakin sarki yana ya daidaita akan al'arshin sa bi zatihi da zatin sa amma ilimin sa fi kulli makani na kowanne guri malamai suka ce fitra ma ta yau da kullum fitra da Allah halicce ka da ita akwai abubuwa da yawa da suke nuna maka Allah yana sama ba ƙasa yake ba yanzu idan ka tashi addu'a ya kake yi me yasa kake haka kake nuna sama an gane me yasa baka haka ko kawai kai haka kai ta baya eh me yasa kake haka saboda Allah wani sai ya daga hannun sama ba ta wani ya ce kamar zai kwata ba saboda addu'a duk wannan fitara ce kawai banda ayoyi birjik a cikin alkurani a amintun man fis sama'i ay yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya am amintun man fis sama'i ay yursila alaikum wai kun yadda wanda yake kan sammai shine Allah madaukakin sarki kenan ilaihi yas'adul kalimatu tayyib zuwa ga Allah maɗaukakin sarki zance mai kyau ake ɗaukaka shi a kai shi ina kenan to in yana ko ina ne mai sa ba kai shi ko ina ba ɗan uwa lokacin da za a yi isra'i da manzan Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi da miraji ina aka kai shi wai duk gashi na mana karantawa a cikin sira a wajen walidai ma ana karantawa ba haka bane ina aka kai annabi daga baitul maqdis aka zarce da shi ina sama ta daya ya haɗu da annabi sama ta biyu ya haɗu da wani annabi har sama ta ina ta bakwai har ya wuce sama ta bakwai har inda yake jin ƙarar alƙalamin ƙudura yana rubutu to in dai Allah yana kuna me yasa ba a kai shi wani daji ba kawai a ce zai gana da Allah ina fata an fahimta so da ka ƴan uwana masu albarka tauhidi irin na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda Allah ya koyar da shi a cikin alƙur'ani shine Allah ya daidaita akan al'arshinsa amma ilimin sa yana ko ina iliminsa yana ko'ina babu abin da yake ɗuya daga cikin ilimin Allah maɗaukakin sarki wa ya alamu ma fil barri wal bahar wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin ba wani abu da yake ɓuya ƙarƙashin ilimin Allah subhanahu wata'ala saboda ka wannan shine tauhidin idan ka dauke shi ka tsira wallahi duk wani tauhidin da ba wanda man ka dauke shi rikici ne kawai eh rikici ne kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace to shi yasa idan Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arsh istawa ka fassara ubangiji mai rahama ya daidaita kan al-arsh ka ci gaba shikenan kawai shikenan wa man qala haka nan malai zai kama wani misali yace haka nan wanda yace lima khalaqatu bi yadayya Allah madaukakin sarki ya faɗa ma cikin sura Sa'ad ya ce Allah maɗaukin sarki ce da Iblisu ya Iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya da Allah maɗaukin sarki halicci annaba Adam sai ce mala'iku duka su je su masa sujada daga cikin sa akwai Iblis yana cikin sa a lokacin shi aljani ne amma Allah ya sa shi a cikin mala'iku saboda ɗaukaka shi amma sai ya godiyar mayu shine Allah ya sa shi abu sai ya ki yayi hasada yayi girman kai laifi guda biyu manya-manya kenan da aka fara saban Allah maɗaukakin sarki da su hassada da kuma girman kai to sai duka mala'iku fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'una duk mala'iku suka faɗi suka sujira wa annaba adam illawa iblisa aba sai shaidan shi kaɗai yaki yaki to sai Allah maɗaukakin sarki ce masa ma mana aka ya kai shaidan ya kai iblis me ya hana ka an tasjuda da kai sujjada bima khalaqatu bima khalaqatu bi yadayya ga abinda na halitta da hannuna al-yadu me ma'anarsa da la- da Hausa yan uwa ba hannu ba to Allah ya ce bi yadayya tasmiya kenan ko guda biyu da hannuna to yanzu Allah ya tabbatar da cewa yana da hannaye guda biyu amma irin hannunka ne shine bambancin kawai to wani in yaji an ce hannu sai ya ce kai in ce Allah yana da hannu a uzu billahi minash shaitanir rajim sai ya ce kwaran kwatsaya ta faɗo to kaji inda aka samu matsala kun san abin da ya kawo wannan tunanin a cikin zuciyarsa sai da ya kaddara hannun irin nasa ne sannan ya kokarin korewa Allah ba haka bane amma tun farko an ka kaddara hannun ba irin naka bane me ne a'udhu billahi Allah yana da hannu ni na san ba irin nawa bane ba irin na komai bane yanzu misali na sha buga mana misali nace a ci- kalmar hannu tana gasgata akan abubuwa da yawa yanzu ko kujeran aka zo aka je to wannan ya sunan sa me ake ce masa hannun me hannun kujera to yanzu irin hannuna ne ni da yatsu a hannuna amma kujera akwai yatsu ne to bare kuma hannunka da hannun Allah ina fata mun fahimta yan uwa saboda ka babu alaka tsakanin a ce hannun Allah ka dauka irin naka ne to shi yasa da Allah madaukakin sarki ce ya kai shedan me yasa baka yi sujjada ga wanda na halitta da hannuna shine annabi Adam sai su ce ai abinda ake nufi da wannan bi qudrati aw bi quwwati wa laysa lillahi yadun haqiqatu sai su ce abinda Allah yake nufi lima khalaqatu bi yadayya ai yadayya qudrati qudrata ko kuma quwwati karfina da abinda na halitta da karfina to yanzu Allah madaukakin sarki bai san larabcin da zai ce quwwa ba sai ya faɗi yadu dan Allah ko kai da kake bagwari saboda Allah ai zaka iya zaka iya faɗar yadu ko bare Allah madaukakin sarki da ya saukar da alqur'ani ya saukar da yaren da alqur'ani ya saukar da shi Allah zai ce yadu sai ya kasa cewa yadu sai ya ce uwa dan Allah wannan ba ba cin gyaran Allah kake neman yi ba da kuskure sai su ce ai ba wai yadda ake yadda ba karfi ake ni- ba hannu ake nufi ba ana nufin karfi eh karfi ake nufi ko kuma ana nufin kudurar Allah Allah ya halicci annabi Adam ne da kudurarsa wannan kuskure ne sai malai ya ce duk wanda ya faɗa ka lam yuhaqqiqil iman billah to ka sani bai tabbatar da imani da Allah ba law haqqaqal iman billahi laqala inda a ce ya tabbatar da haƙiƙanin imani da Allah to da abin da zai faɗa zaka ji ya ce lillahi azza wa jalla yadun lallai Allah madaukakin sarki yana da hannu yadun haqiqatun hannu na haqiqa lakin la tumathilu aidil makhluqina sai dai hannun Allah baya kama da hannun halittunsa kamar yadda na faɗa shi kenan ka huta wallahi babu abin da ya fi hanya ta magabata zaman lafiya babu da kwanciyar hankali amma duk wani abin da ka kokari na taharifi ko tamthili ko takhyifi ko duk zaka ga abubuwa ne da yake akwai matsala a cikin su malai ce kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa laysa kamithlihi shay'un babu abin da yake kama yake irin Allah maɗaukakin sarki li'annana sai mala ya ce saboda mu la na tahaddathu anillahi illa ala hasbu ma akhbarana Allah bihi an nafsihi ba ma ba da labarin Allah maɗaukakin sarki ko ma ba da labarin wani abu da yake da alaka ga- da Allah maɗaukakin sarki sai gwargwadon yadda shi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari da kansa don ƙa'ida babu wanda ya san Allah fa uwa ba wanda ya taɓa ganin Allah sai abin da Allah ya baka labari ya ce ni Allah maɗaukakin sarki ga kaza nake kaza nake kaza nake abin da Allah ya faɗa shi za ka yi amfani da shi in ko ka faɗi wani abu wanda Allah bai faɗa ba ka ce Allah yana da shi to sai ka kawo hujja ko dai kana i'tiqadin ka taɓa ganin Allah ko kuma kai wa Allah ƙarya babu na uku ko dai kana itikadin ka taba ganin Allah shi sa ka zo kake subbata mana shi in ko ba haka ba to kai wa Allah ƙarya saboda haka waje biyu zamu iya zamu iya gane yadda Allah madaukakin sarki yake ko a cikin alqur'ani saboda Allah madaukakin sarki magana sa ce shi yake bada labari subhanahu wataala ko wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kuma shi Allah madaukakin sarki yake wa wahayi ya gaya masa abin da yake so idan Allah shi zai iya gaya masa wani abu daga cikin sufofinsa amma ƴan uwa idan babu wannan abubuwan guda biyu da na faɗa da Allah a kawo min ɗaya daga cikin a kawo min na uku da za a iya gane yadda Allah yake to shi sa duk wanda ya ce maka ga yadda Allah yake sai ya kama hujja a cikin alkurani ko hadisi an ko ba haka ba kaman mai kayansa eh kaman mai kayansa ka ce aka raba kallon Allah ya saka alkhairi mun gode amma dai rike kayanka eh ya kawo maka alkurani ko hadisi mala ya ce fa'iza kunna la yumkin an na tahaddathu an shakhsin lam narahu idan har ba za mu iya tattaunawa akan mutumin da ba mu gan shi ba wa in kana indana fil baladi ko da ya kasance muna cikin gari ɗaya tare da shi yanzu ka kaddara akwai wani shahararren mutum sunansa wani ka ji labarinsa amma baka taba ganinsa ba a fili ko a hoto da Allah ta yaya za ka iya wasafa mana wannan mutum za ka wasafa shi baka taba ganin shi ba to ta yaya za a yi ba za ka wasafa mutum ɗan uwanka da baka taba ganin shi ba amma kake kokarin kawo siffofi na Allah ka ce Allah yake haka yake kuma ba shi ya gaya maka ba Allah ya ce hannu kai ka ce ba hannu ake nufi ba ya ce kaza kai ka ce ba kaza to ya aka ka sani ka bawa Allah madaukakin sarki zancen sa yadda ya faɗe shi tunda kaga annabin sa tsira da aminci tsara tabbata gare shi bai canza ba to kai waye da zaka canza masa ka ban masa kayan sa yadda yake subhanahu wata'ala malai ce fa kaifa natahaddathu an Allah ta'ala bila ilmi to ta ya zamu zance game da Allah madaukakin sarki ba tare da ilimi ba lalle wannan bai dace ba wa man qala haka nan wanda ya ce inna Allah la ya takallamu bi kalamin masmum wannan shi ma wani misalin ne daban wanda duk zai ce maka Allah madaukakin sarki baya magana da zance wanda ake ji wannan shi ma yana ɗaya daga cikin aqidar mu'tazila wanda suka ce Allah bashi da sifa to sun ce Allah baya magana shi sa aka ta rikici a lokacin su Imam Ahmad dan Hanbal akan cewa alqur'ani wai halitta ne ba ba siffar Allah ba ku fahimta da kyau suka ce su mu'tazila suka ce alqur'ani ba zancen Allah bane ma'anar zancen Allah ne alqur'ani ba siffar Allah bane halittar Allah ne ina ce siffa shine yanzu kai maganarka siffa ce daga gare ko ba siffa ce daga gare ka ba dan yanzu a iya raba ka za a iya cire maganarka daga jikinka ne a raba ka a ce maganarka daban kai daban za ta yi zancenka siffarka ne to haka alqur'ani maganar Allah ce siffar Allah ce su suka ce ai in ka ce zancen Allah to ka kamanta Allah da mutum Allah baya magana to ya akai ya akai alqur'ani ya samu suka ce ai lokacin da Allah ya tashi saukar da wahayi wa annabawa sai Allah ya halicci wata wani zance ko wata magana wanda mala'ika jibril zai fahimce shi shi kuma sai ya isar da wannan zancen da Allah ya halitta ga sauran annabawa su ma sai su fahimce shi kun ga asali da ba na ba ba tare da Allah ba Allah ne ya halicce shi daga mai kuma kai da ba kai ba kai Allah ya me ya halicce ka to shi ma zancen haka Allah ya halicce shi kun bi mutabatan su go so laka sai suka ce alqur'ani ba siffar Allah bace halittar Allah ne shi imam Ahmad dan Hanbal an dake su an kulle su an cutar da su saboda wannan dan uwa imamu ahmad dan hanbal sai da sai da kusan sarakuna guda uku suka wuce da ɗa da uba da jika yana shan wahala yana kurkuku a fito da shi a dake shi a dake shi saboda wanda suke wanda suke manya a majalisar sarki a lokacin daula abbasiya ce duk mu'tazila ne a lokacin imamu ahmad ya sha wahala da yawa daga cikin malamai wasu sun da suka ji duka ba su iya jurewa ba sun faɗi abin da ake so su faɗa sun tafi amma imam ahmad idan aka fito da shi ya kalli mutane an zo da alƙalami za a yi rubutu cewa imam ahmad zai ce alƙur'ani halitta allah ne sai imam ahmad ɗan haɓar ce ba zai faɗa ba sau da ka adake shi adake shi a mai da shi sai da khalifa al-mutawakkil ya hau tukunna sannan shi allah maɗaukakin sarki ta miki shi alo suna aka fito da imam ahmad ɗan hanbal aka karrama shi aka mutunta shi amma dai ya jure to daga cikin aqidar mu'tazila akwai abin da malam ya faɗa a nan wajen ma'ana suka ce Allah madaukakin sarki baya magana zancen da ake ji walakin kalamuhu wal ma'ana al qa'imu bi nafsi suka ce wai zancen Allah ma'anarsa shine Allah tsayayye ne da kansa in ka ce al kalamu to Allah madaukakin sarki abin da ake nufi tsayayye ne da kansa ba wai zance ake nufi ba wa ma sami'ahu jibrilu suka ce abinda mala'ika jibrilu ya ji daga Allah madaukakin sarki dan ya isar ga annabawa aswatun wasu sautittika ne khalaqaha Allahu azza wa jalla da Allah madaukakin sarki ya halitta a lokacin a lokacin Allah ya halicci wannan zancen mai sauti dan ya bawa mala'ika jibrilu shi shi kuma ya isa zuwa ga annabawa litu'abbir amma fi nafsi dan Allah bai wa mala'ika jibrilu abinda yake so a isar wa da annabawa fa hadha ma haqqaqa al-iman billahi sai malai ce to kaga irin wannan wanda yace Allah madaukakin sarki baya magana to bai tabbatar da haƙiƙanin imani da Allah ba li'anna tafsir al-kalami saboda fassarar al-kalamu magana bi hadha al-ma'ana da wannan ma'ana cewa Allah tsaye ne da kansa ya dullu ala anna Allah ta'ala la yatakallamu haqiqatan yana nuna cewa fa Allah madaukakin sarki baya magana a haƙiƙa li'annaka idza qulta saboda idan ka ce al-kalamu huwa al-ma'na al-qa'imu bin-nafs ai zance abin da ake nufi da shi shine Allah tsayayye ne da kansa sara ma'anar kalamu huwa ilmu to anan wajen abinda alkalamu yake nufi shine ilimi Allah alqa'imu ne bi nafsihi mai tsayuwa ne da kansa abinda kake nufi Allah mai sani ne ya san komai to wannan ko an faɗa ko ba faɗa ba dama Allah ai mai ilimi ne wannan sananne ne daga cikin sifar Allah kaga ya zama meme kenan ya zama takrar kawai memetawa ne la annahu almasmu'u malai ce ba wai zance ne da ake ji ba wa ala hadha faqis bala yace to akan wannan kai kiyasi wa ala hadha to akan wannan abin da muka ambata fa jami'ul mubtadi'ati fil asma'i was sifati dukkanin ɗan bid'a da suka kauce akan sunayen Allah da siffofinsa al mukhalifin lima alaihi salafu wanda suka saba akan abin da magabata nagari suke akan sa as-salihu nagartattu lam yuhaqqiqul iman billahi to ka sani basu tabbatar da hakikanin imani da Allah ba wallazi fatahum min al-umuri al-arba'a abinda ya kwace musu daga cikin imani da Allah guda hudu imani da samuwar Allah imani da Allah shine rabbu imani da ilahantakar Allah imani da sunayen Allah da sifofinsa waɗannan abubuwan guda hudu waɗannan mutane yan bida abinda ya kwace musu ya kawo musu cikas a cikin imaninsu shine na hudu shine malace huwar rabi'u na hudun ne ya kwace musu sun yadda Allah samamme ne sun yadda Allah shine rabbu ne sun yadda Allah shine ilahu abun bauta amma inda suka samu matsala shine Allah madaukakin sarki ba shi da sunaye ba shi da suku inda suka samu matsala kin al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi sun samu matsala ne a imani da Allah madaukakin sarki da sunayensa da sukofinsa falam yuhaqqiqu al-iman bihi basu tabbatar da haƙiƙanin imani da Allah subhanahu wata'ala ba wala naqulu malace ba ma cewa innahum ghayru mu'minina ba fa ma cewa ba musulmi bane dan kawai ne yace ai an ce ba musulmi bane a'a malace ba ma cewa ba mu'minai bane fa hum mu'minuna la shakka malace min yadda mu'mine ne babu shakka lakinnahum sai dai tare da hakan lam yuhaqqiqu al-iman billahi imaninsu da Allah bai gama cika ba sun samu gibi sun samu matsala ne wajen imaninsu ga Allah madaukakin sarki wa hum mukhti'una sun kasance masu kuskure mukhalifuna li tariqis salafi sun kuma saba wa hanyar magabata na gari wa tariqatuhum hanyar da suke kai su irin waɗannan mutane dalalun bila shakki bata ne ko shakka babu la yuhkamu ala sahibihi mala ce ba a hukunci a bisa ma'abocin irin wannan hanyar da suka bi bidolali kai tsaye ka ce batacce ne hatta ta kuma alayhi hujjat har sai ka tsayar masa da hujja in ka samu mutum da irin wannan aqidar to sai ka karantar da shi ka nuna masa aqidar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ta zo a cikin alqur'ani da hadisi ka tsaye masa da hujja idan hujja ta tsaya a kansa ka gama da shi fa idza qamat alayhi hujjatu idan hujja ta tsaya a kansa wa asarra ala khata'ihi wa dalalihi shi kuma yace shi ba zai yadda da wannan abin da ka gaya masa ba ya ci gaba ya doge akan batansa ya doge akan wannan kuskuren nasa kana mubtadi'an to a lokacin ya zama dan bid'a an fahimta daga lokacin da ka karanta masa cewa ga aqidar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabban sa yace kai ai shi kawai a bashi aqidar iyayensa da kakanninsa to daga lokacin ya zama dan bid'a fi ma khalafa fi alhaq cikin abin da ya saba gaskiya a cikin sa ko da a wasu abubuwa yana bin gaskiya to wannan abin yayi bid'a a cikin sa babin sunayen Allah da siffofin sa ya zama dan bid'a a ciki ko da wasu bangarori ya yarda da su wannan ba za ka ce masa dan bid'a ba a cikin su amma abin da ya shafi sunayen Allah da siffofin sa wannan yayi bid'a a ciki malai cewa in kana salafiyan fi ma ko da ya kasance yana bin hanyar magabata ne cikin abin da ba sunayen Allah da siffofinsa ba cikin sunayen Allah da sifofinsa ya samu matsala sauran kuma duk yana bin hanyar magabata to zaka kira shi salafi a cikin sauran idan ka zo kuma sunayen Allah da sifofinsa ka ce yayi bid'a a ciki fala yusafu bi annahu mubtadi'un ala wajhi al-itlaq kai tsaye ba za ka yi condemning din shi ka ce kawai dan bid'a bane a'a wala bi annahu salafiyun ala wajhi al-itlaq haka nan ba za ka siffanta shi ka ce yana bin hanyar magabata kai tsaye ba a'a wani bangare ya bi hanyar magabata wani bangare kuma ya kauce ya bi hanyar yan bid'a bal yusafu bi annahu salafiyun fi ma wafaqa salaf zaka siffanta shi da cewa ya kasance ma'abocin bin magabata cikin abin da ya dace da aqidar magabata mubtadi'un fi ma khalafahum ka kira shi kuma dan bid'a cikin abin da ya saba musu wa min masailil asma'i was sifati za mu dakata nan ba za mu shiga wannan wata matsala ce mai zaman kanta eh tana da tana da fadi warai da gaske anan za mu dakata insha Allah ta'ala sati satin da zamu dawo karatu sai mu tashi min masail al-asma abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muke gotun tabin harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته